نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصت الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أوصيكم نفسي أيها المصلون بتقوى الله عز وجل وسم وطاعه فإن مولاكم قد أمركم بذلك في موكب تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعد هذه الوصية عباد الله العلم الدين له أهمية وفائدة ومزايا وفضائل التي لا تعد ولا تحصى ومن فضله وفضل أهله يقول جل من قائل سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وبه أي العلم الدين فضل آدم عليه السلام على الملائكة الكرام وقال جل من قائل سبحانه وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ومن فضله يأمر الله نبيه أو لم يأمر الله نبيه بمزيد في أي شيء إلا هو وقال وقل رب زدني علما ومن فضله وأهميته يرفع درجة أهله على الذين آمنوا درجات وقال جل من قائل سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ومن فضله أيضا قدمه على العبادة والاستغفار وقال جل من قائل سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ومن فضله ثبت في سيه مسلم أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب ما كان وما سيكون الى قيام الساعه يقول معاذ بن جبل الصحابي الجليل رضي الله عنه في فضل العلم تعلموا العلم فان تعلمه لله خشيه وطلبه عباده ومدارسته تسبيح والباص عنه جهاد وتعليمه صدقه وبذله لاهله قربه وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة والدليل على الدين والنسير عند القرباء وهو منار سبيل الجنة عباد الله لا تكفى على أحد أهمية العلم واكتسابه في حياة الإنسان إذ أنه نور يضيء ظلمة الجهل وهو أصل الأشياء ومفاتيح كل خير تهارير العقول من الأوهام والقيود ولقد زادت حاجة الإنسان للعلم وذلك لتسهيل حياته على هذه الأرض عباد الله يعد العلم إرث الأنبياء فلم يترك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دنانير أو دراهم إنما تركوا خلفهم علما بينا وبراهين عظيمة فمن خذي بعلم فقد حظي بخير الامر وفلاحه ثبت في الحديث قال عليه الصلاه والسلام في ذلك وانما العلماء ورثه الانبياء ان الانبياء لم لم لم يورثوا دينارا ولا درهم وورثوا العلم فمن اخذه اخذ بهذا وافر ومن فضله ايضا عباد الله هو من اعمال الثلاثه التي وقعوا على الميت بعد موته في قبره قال عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له عباد الله والعلم الصحيح يستوجب الإكلاس وتجنب صاحبه عن الرياء والمفاخرة أمام الناس فالقصد من طلب العلم هو عبادة الله تعالى والعمل به وتبليغه للغير دون طلب دون طلب لشهرة عباد الله العلم حياة القلوب من الجهل ومصابيح الأبصار في الظلم يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات الأولى في الدنيا والآخرة والتفكر فيه يعدل صيام ومدارسته تعدل القيام وبه يعرف الحلال من الحرام وهو إمام العمل والعمل تابعه يلهمه السعداء ويهرم الأشقياء عباد الله للعلماء مكان في الدين لا تنكر ولهم فضل كبير عند الله وعند الملائكة والصالحين من العباد وصبت عن صحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعة إن الآلم إن الآلم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والهيتان في جوف البحر أو الهيتان في جوف الماء ويقول ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى العلماء في الأرض بمنزلة النجوم في السماء بهم يهتدي الخي... به يهتدي الحيران في الظلماء وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب عباد الله فقد جاء الشر بتكريمهم وحص على توقيرهم وأخذ ابن عباس رضي الله عنه ابن أم رسول الله بركاب أبي بن كعب رضي الله عنه فقيل له أبي بن كعب أنت ابن أم رسول الله تأخذ بركاب رجل من الأنصار فقال إنه ينبغي للهبر أو ينبغي للهبر أن يعظم ويشرب وقال عبد الرحمن بن واقد الليثي رأيت باب إمام مالك بن أنس رضي الله عنه كأنه باب الأمير وقال الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله تعالى ربما أكون في مجلس إمام مالك فأصبح الورق تسفها رقيقة حيبة له لئلا يسمع وقعها وقال ربيع بن سليمان والله ما أجرأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي حيبة له وجاء إمام المسلم إلى البكاري رضي الله رحمهم الله تعالى وقال دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطيب الحديث وطبيب الحديث وإليه ومن تأذيم العلم تأذيم المؤلم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا عبد من علمني حرفا واحدا إن شاء باع وإن شاء ايتقى رأيت حق الحق حق المؤلم وأوجبه حفظا على كل مسلم لقد حق أن يهدى إليه كرامة لتعليم حرفا واحدا ألف درهم إن المؤلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما فاصبر لدائك إن جفوت طبيبة واقنع بجهلك إن جفوت مؤلمة أقول ما قال إن صبا فمن الله وإن أقطعت فمن ومن الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu ta'ala muna yaba masa muna neman tanyonsa da agajinsa dukkan wanda Allah ya shirya shine shirye cikin bayinsa Allah ka shirya da mu tafarki madidici dukkan wanda ya bata ba za su mai shirye da zai shirye da shi ba ina shaidawa tare da ku cewa babu abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wataala shi kadai ke bashi da abokin tarayya a samai da kasai mana shaidawa da ku cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babba dan Abdullahi farin jaka da bawan Allah ne kuma manzon Allah ne zuwa ga duniya gaba daya wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayan nan ya uwa na cikin addini ina yi wa kaina da ku wasici bisa jin tsoron Allah subhanahu wataala da kiyaye dokokinsa sirran alaniya da kiyaye dokokinsa ginan wa faɗara lokacin yalwa da lokacin matsi da kuma lokaci na ainihin inda aka sanka da ba inda ba sanka ba dukka kiyaye dokokin Allah ya waje ba akan kowane musulmi a kowane yanayi kuma ko awan hali da ya tsinci kansa yau muna yin juma'a wanda ya daidai da biyu ga watan rajab watan bakwai yau hijira na da shekara 1443 kudubar mu ta yau wannan masallaci nawa mai albarka usman bin affan za ta yi magana kan a falala da karama da girma da kambamawa da wata siffa daga cikin siffofin Allah wanda ya zaɓi wa'ansu daga cikin bayansu ya ba su domin ya zaɓi su ne ba su zaɓi ne daga Allah fallar ita wannan siffa ta Allah da koma abotan da suka siffanta da wannan siffa wannan siffa ita ce ilimi lasiyama ilmuddin musamman ilimin addini mu sani cewa ilimin addini iya da girman mahimmanci a duniyar musulunci da musulmai iya da fa'idoji iya da fice akan komai a wannan rayuwa iya da faralolin da ba za su kirgu ba ba za su kirdugu ba domin zuwan manzan Allah da alkur'ani shine farkon ilimi a wannan duniya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya ce zuwan manzan Allah da qur'ani litukur jannata min adh-dhulumati ila nur domin mutane su fita ko a fidda su daga cikin duhu az-zulumat jam'i na duhu dukkan ba ɗaya ba ne duhun zalunci shirka bidi'a kwace zalunci fin ƙarfi fasadi duka ilimin addini ya zo ya fidda mutane daga wannan duhu ya tsaye da su zuwa ga haske wanda zai musu jagora zuwa ga har aljannar Allah subhanahu wataala masani yayin uwa daga cikin falala ta ilimi da ahalinsa Allah ta'ala yana faɗa cikin littafinsa mai girma da kansa ya ce ya shaida shi kaɗai ne abin bauta da cancanta la haula wala quwwata illa billah al-wahid al-qahhar ya shaida da kansa cewa annahu la ilaha illa huwa ba wanda za a bautawa bautar cancanta idan ba Allah ba ya riga ya shaida sannan kuma ya ce mala'iku ma sun shaida da hakan gaba ta uku sai ce wa ulul ilimi sai ma abota ilimi wanda iban farko su ne annabawa sai kuma sahabbansu fal awwal fal awwal wal awwal sai kuma kasa kasa kasan su zuwa kiyamisa duma abocin ilimin addini wanda yake tsakan ilimin da yayi wajen karantar da shi da aiki da shi to ya fada cikin wannan dumnin gaba ta wannan aya iya cikin wannan falala wanda Allah ya shaida sai mala'iku sai kuma su wanda Allah ya ce qa'iman bil qist suna tsaye wajen yin adalci da ilimi ya yan uwa ilimi na addini Allah ya fifita annabi Adamu alaihi salam akan sauran mala'iku gaba daya har mala'ika jibril alaihissalam Allah ya ce zai halicci khalifa ya sanya a bayan ƙasa mala'iku suka ce a ta ji alufiya man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun Allah ya ce ni na san abin da baku sani ba Allah ta'ala ya kimsawa annabi Adamu ilimi wanda ya fifita shi kan mala'iku wa allama Adamu al-asma'a kullaha Allah ya sanar da annabi Adamu ilimin sunayen abubuwa gaba daya sannan ya bujiro da su gun mala'iku ya ce ku bani labarin waɗannan sunaye in kun tumsari ina fi da awaku idan kun kasance kuna da gaskiya cikin da'awar da kuke yi a ta ji alufiya man yi su dufiya ku bani labari suka ce subhanak la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim sarki ya tabbata gare ka ya Allah ba mu da wani ilimi sai abin da ka sanar da mu Allah kai ne al alimul hakim mai ilimi mai hikima sai Allah ya ce ya adamu an bihun bi asma'ihim adamu zama malaminsu daga nan Allah ya fifita annabi adamu akan mala'iku annabi adamu ya zama malamin mala'iku ya koya musu wannan malamai suke cewa iya cikin falala da Allah ta'ala ke shugabantar da masu ilimi na addini akan kowane nau'i daga cikin al'umma musani ya 'yan uwa daga cikin falala ta ilimi Allah bai taɓa umartar annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama ya nemi ƙarin wani abu a gunsa sai far harkar ilimi Allah bai ce annabi annabi Muhammadu ya nemi ƙarin shekaru ba bai ce ya nemi ƙarin kuɗi ba bai ce ya nemi ƙarin ƴaƴa ba bai ce nemi ƙarin kwanuka a duniya ba sai ya ce wa ƙurrabbi zidane ilma ka ce ubangijin ka ya ƙara ya ma daɗi da ilimi ubangiji na imin ƙara min ilimi ya Allah daga cikin fallar ilimi ya ‘yan uwa da mahimmancinsa da girman darajarsa Allah iya daga darajar masu ilimi akan masu imani duk in kun zo mustawiyan fil iman imanin ku ɗaya amma wani ya ɗari ka da ilimi to darajarsa ta fita har a gaban Allah subhanahu wataala domin Allah ya ta'ala yana cewa yarfa illahu alladhina amanu minkum sai ce walladhina utul ilma darajat Allah iya daga darajojin masu imani cikinku amma masu ilimi Allah iya hauhawar da su iya daga darajojinsu ba ɗaya babi ba daga cikin fallar ilimi ya uwa sai aka gabatar da ilimin addini akan ibada da istighfari kafin kai ibada kai ilimin ibada ya dan uwa idan kana so ibada ka ta karbu musulunci ba a yin sa kamar ra'aytan nas ba a yin sa ra'ayan ba a yin sa taqlidan ba a yi ilimin addini koyar sa ake yi yasa Allah ta'ala yake cewa fa'alam annahu la ilaha illallah ka fara ilimin sanin Allah tukunna kafin kai komai Imam al-Bukhari rahimahullah a cikin littafin sa yi babi al-ilmu qabla al-qawli wal amal yayi wa babin suna ilimi kafin magana da aiki a fara gabatar da ilimi sannan duk wani abu na aiki biyu baya sannan wasu tagfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat ka dinga roƙawa kanka da mu'minai gafara ta zunubanku inji Allah subhanahu wataala daga cikin fallar ilimi ya ‘yan uwa hadisi ya tabbata cikin littafin muslim manzan Allah yake cewa farkon abin da Allah ya halitta a duniya shine alkalami su ma sun ce akwai alaka da ilimi tunda ilimi sai an rubuta shi ake karanta shi farkon halittar Allah kaf shine alkalami Allah ya halitta yace uktub yace wa ma aktubu ya rabbi ubangiji na me zan rubuta sai yace uktubul maqadir kulli shay'in ila qiyamisa ka rubuta kaddarar kowa da kowa daga yanzu har zuwa tashin alkiyama an riga an yi programming ɗin rayuwarmu duka sai dai bi zami ba ka isa ƙara ba ko ba ka isa rage ba mu'azu ɗan jabal allah ta'ala ya ƙara yadda da shi yake cewa a cikin wani ba su maganganu da yake masu tsada game da ilimi mu'azu bi ne jabal babban sahabi wanda tun lokacin manzan allah manzan allah ya naɗa shi limanci a wata unguwa garin madina liman ne amma naɗin manzan allah ne sallallahu alaihi wasallam mu'azu yake cewa ta'allamu li ilma ya ‘yan uwana ku je ku yi ilimin addini malamai sun ce an ce al'ilma da alif da lam ana tafin al'ilmu dini kenan ku je ku nemi ilimin addini domin neman ilimin addini don Allah iya ƙara wa mutum tsoron Allah fa'in na ta'allima hulillahi khashiya ka yi ilimin addini don Allah iya ƙara ma tsoron Allah wa talabuhu ibada neman ilimin addinin ibada ne ka ɗau littafinka ka ɗau allonka ka ɗau bandar ka tafi makaranta to ibada kake yi ka tafi hanyar ibada wani hadisi mazan Allah ke cewa man salaka tariqan yaltamisa fiha al-ilm sahalallahu lahu tariqan ila al-janna duk wanda ya horewa kansa wani lokaci neman ilimin addini Allah ta'ala zai sauwake masa hanyar tafiya aljanna wa madaris tahu tasbih mudarasar ilimin addini tasbihi ne ka dau littafin ka dinga mudarasa kai daya kai da abokanka a gaban malaminka ka dinga darasi kana bibiya kamar tasbihi kake yi kamar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mudarasar ilimi ta yi daidai da tasbihi in ji mu'azu dan jabal wal basu anhu jihad bincike akan ilimi jihadi ne ka ce ga wata matsala sai ka gano ta ka hana idon ka bacci ka je ka wuna a laburare ka je nan ka je nan akan bincike kan wata matsala to mu'azu dan jabal ce daidai kake da mai jihadi wa ta'alimihi sadaqa koyar da ilimi sadaka ne ka zauna ka yi darasin awa ka yi darasin awa biyu ka yi darasin minti arba'in ka yi darasin minti hamsin kowane sakan ladan sadaka ake rubuta ma in ji mu'azu dan jabal wa bazilihi li alihi qurba baza ilimi ga ɗaliban ilimi to kusanci yake ƙara ma zuwa ga Allah wa huwa al-anis fil wahada ilimi iya ebe ma kewa a lokacin da zama kai kadai duk malamin addini ko ɗalibin ilimi idan ya zauna shi kadai to tunano abin da yake karantawa yake da kansa iya ebewa kansa kewa wasahiful kalwa ilimi aboki yake zama a lokacin da zama kai kadai Allah ya ji kan Sheikh Jafar Muhammad Adam wata rana yake faɗa mana cewa daga Maiduguri in yi tahi zuwa Kano ko daga Kano in yi tahi zuwa Maiduguri duk gari akwai iya izun da yake karantawa a tilawa da kanshi kafin ya je nan garin ya karanta izu kaza kafin ya je nan garin ya karanta izu kaza yace daga Kano zuwa Maiduguri ya san iya adadin izun da yake yi daga maiduguri zuwa kano ya san irin adadin izin da yake haka daga bauchi haka daga sokoto wannan iya nuna cewa sahibul kalwa ƙur'ani aboki yake zame ma ko ilimin addini aboki yake zame ma a lokacin da zama kai kadai wa dalilu ala din kuma ilimi shine dalili addini duk abin da zaka yi ya zamto kana da dalilin yasa addini shine ilimi musulunci ko addini baya buƙatar wani abu in ba dalili ba wal hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wan nasiru indal qurba shi ilimi taimako ne zuwa ga makusanta duk mai ilimi na addini iya taimako makusantansa wa huwa manaru sabili aljanna ma'azu dan jabal ce ilimi iya haskawa mutum tafarkin zuwa ga aljanna bayan Allah mu sani abu ne ba boyayye ba akan kowanne ɗaya daga cikin mu mahimmancin ilimi da kuma neman sa rayuwa ɗan adam shi ilimin addini nurun yudhi'u zalama haske ne wanda yake haska duhu min al-awham wal quyud daga cikin wahami da dabaibayin rayuwa to ilimi ya haska wa mutum ya gane ga daidai ga ba daidai ba a ilimin addini daraja ce wanda Allah ta'ala yake hauhawarwa zuwa ga ɗan adam kuma iya sauwaƙewa mutum wannan rayuwar a bayan ƙasa rayuwar ka za ta zama mai sauƙi duk talaucinka inda kana da ilimin addini rayuwar ka za ta yi sauƙi ba za ka sha wahala ba ana irga ilimi a cikin gadon annabawa annabawa ba su bar dinare ko dirhami ba sun barwa bayan su ilimi bayyananne da hujjoji addini duk wanda ya riko da wannan hakika ya yi riko da alkhairin duniya da lahira hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa innamal ulama waratul anbiya su malaman addini magadan annabawa ne innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama su annabawa ba su bar gadon dinare ko dirhami ba sun bar gadon ilimi duk wanda ya riko da ilimi ya yi riko da rabo mai girma musani ya uwa daga cikin fallar ilimin addini iya cikin abin da idan dan adam ya faɗi ya mutu cikin abubuwa guda uku wanda zai ke saduwa da hizo ga gabarinsa idza mata al-insan in qata min amalihi illa min thalas ko in qata amalahu illa min thalas idan bawa ya fadi mutu in ji manzon Allah da aikin sa ya yanke sai ai gwagwayo kawai akwai sadakatun jariya ita ma sai da ilimi yake yi akwai ilmin yin tafa'u bihi ilimin da ka bari domin al'umma suna amfanuwa akwai kuma yaro da ka bashi tarbiya wanda zai ma addu'a bayan ka mutu bayan Allah mu sani ilimi ingantacce iya gadarwa da mai ilimin ikilasi dan Allah duk ilimin daga ana riya ana neman girma to ba dan Allah yake yin sa ba ilimin ba sahihi bane ilimi sahihi iya gadar da tawazu'u da ikhlasi da dan Allah baya gadar da neman girma ko neman shuhura a gun mutane babu abin da za su yi ma kuma iya nesan ta ma'abocin sa daga riya ba dan a gani yake ba dan Allah yake kawai in an yaba wannan tilkal bushra ajila lil mu'min haka manzon Allah yace amma ba dan yabon yake ba ko ba don kushe zai daina ba wal mafakara ilimin addini sahihi iya nesanta mai shi daga girman kai ko alfahari da ilimi amma man nasa gaban mutane fal qasdu min dalabil ilmi ya ibadallah manufar farko wajen neman ilimin addini ibadatullahi ta'ala ka nemi ilimi don ka bauta wa Allah wal amalu bihi da kuma kai aiki da ilimin sannan ka isar da ilimin zuwa ga waninka wanda bai sani ba amma ba da man ɗaukaka ko neman shura ba masaniya yan wani cin addini ilimin addini raya zukata yake yi iya raya su daga jahilci ilimi kuma fitira ne wanda yake haska mutum dubbai ya gane daidai daga cikin ba daidai ba iya kai dan adam matsayi matsayin manya-manyan mutane iya kai dan adam daraja mafi kololo a wannan rayuwa rayuwar duniya da lahira wata fakuru fihi ya adilu siyam ka zauna ka dinga tunanin ilimin addini daidai da mai azumi ne kai wa madarisa ta huta adil lukiyam ko yadda ilimin addini daidai yake kamar tsayuwa kake kake na filfilin dare wa bihi yu'raf al halal min al haram da ilimin addini yake gane haram da halal wa madari a halam halal wal haram wa huwa al imam al amal ilimi shine jagoran aiki ilimi a gabe yake da aiki wal amalu tabi'a dukkan wani ilimin da aikin da ake so Allah ya karba sai ya bi bayan ilimi tukunna wanda suka samu rabauta Allah yana musu ilhama da ilimi duk wanda Allah ya biwa ilimin addini Allah iya sonsa kuma iya sonsa da samun babbar rabo aljanna wayi harimu al-ashqiya duk wanda kaga bashi da ilimin addini baya kwadayin sa to akwai rabon tsiya ta ka akan sa gobe alkiyama masani ayyan uwa lil ulama makana fid din malamai da suke koyar da addini suna da matsayi cikin addini suna da matsayi la tunkar dukkan mai hankali ba zai inkarin wannan ba walahum faddun kabirin inda Allah malaman addini suna da farala mai girma agun Allah ba ma agun ka ba a agun Allah ma suna da daraja suna da girma wa indal mala'ika malaman addini na gaskiya suna da daraja agun mala'iku wasalihin min al-ibad duk mutanen kirki na kwarai to suna son malaman addininsu duk wanda ga iya gaba da malamai ba shi da abin zagi da cin mutunci sai malami to ba mutumin kirki ba ne hatta yahudawa da nasara allah ya ce suna riƙar malamansu duk da ayar zarginsu take amma malamai sun ce akwai abin yabo ɗan kaɗan a cikin ayar ittakazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masihaba na maryam su riƙi malamansu da masu ibadarsu abubuwan bauta wannan shine guluwi amma rukon malami da koyi da shi wajen alkhairi ba laifi ba ne amma wuce gona da iri cikin harkar malanta shi ne shi ne illa kuma shi ne guluwi da musulunci yana wanda manzan Allah malam mai risala ma yana cewa wa ya tsarar ulama ko malami aka dari Allah ta'ala ya masa rahama ku tambayi malamai amma sai ce wa ya kata dibil mutabi ila sunnati muhammad sallallahu alaihi wasallam ku kwaikwayi masu aiki akan sunan annabi muhammad ku kwaikwaye su tashabbahu bihim illam takunu mithlahum duk mutumin kirki iya san malamin addini iya girmama shi irin girmamawa da shari'a ta ce a masa ya tabbata hadisin sahabi mai girma abin darda Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce malamin addini dukkan halittun da suke sama suna nema masa gafara yastaghfir lahu man fis samawati man fil ard duk halittun sammai da halittun kasai gaba daya suna nema wa malamin addini gafara agun Allah har tsuntsaye wanda ka sani da wanda baka sani ba har mala'iku har kifaye a ruwa da kwaruka suna yi wa malamin addini neman gafara wa Allah wal hitani fi jawfil ma kifaye kaf da suke rayuwa a cikin ruwa suna nema wa malamin addini gafara agun Allah ibn al-qayyim al-jawziya Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa malamai a bayan kasa bi manzilatin nujum fi sama suna matsayin taurari a sama yadda tauraro yake haska sama wabin na jami home hatadun taurari suna sa a fahimci masu matan kai su gane hanya allah ya yi wa sama ado da taurari to ibn al ce haka matsayin malamai a bayan ƙasa su ne fitila kuma su ne adon bayan ƙasa bi mazlatun nujum fi sama bihim yahtadil hayran malamai su ne suke hede da dimautattu gafalallu wanda suka fada cikin duhu wa hajatun nas ilayhi a'zam hajjatun min al-dami wa sharab ibn al-qayyim yace buƙatar da malamai buƙatar da al'umma suke da ita a gun malamai to tafi tsani akan buƙatar abinci da abin sha in dai mutane suna da hankali buƙatar su zuwa ga malamai su koya musu addini su faɗa musu haram da halal su faɗa musu abin da Allah yake so da abin da Allah baya so to wannan buƙatar tafi buƙatar abinci da abin sha inji ibn al-qayyim Allah ta'ala ya masa rahama bayan Allah mu sani shari'a ta zo da karrama malamai da kuma girmama su dan abbasu wata rana Allah ta'ala ya kare da shi ya rike ragamar raƙumin ubay bin ka'ab ya je taro shi daga tafiya faqila lahu ubay bin ka'ab yace anta ibni ammi rasulillah kai fa dan dan baffan manzon Allah ne dan baffan manzon Allah ne abdullahi dan abbas yaya zaka rike ragamar raƙumin mutun daga cikin ansarawa wanda shi ba kowa bane fakal abdullahi dan abbas yace innahu yanbaghi lilhibr an yi azim wajibi ne mu girma malami dan abbas yake fadar wannan wajibi ne gare mu girma malami domin ya san ubayyu bin kab a gaba da shi yake ilimi waya shirif wajibi ne mu martaba shi abdurrahman bin waqid al-laysi yake cewa wata rana na wuce ta kofar kofar gidan imamu malik ya ce ka annahu babul amir sai na ga wallahi kamar gidan wani mai sarauta an cika kofar gidan ana ta neman fatawa da halal da haram imamu malik wata rana kalifan da yake zamani da shi kalifa mamun ko shi ko wani dai sai aika imam malik ya zo fada ana nemansa imam malik sai ya ce aji a faɗawa mai martaba cewa kiran da ake masa kira ne na abin da ya shafi mulki ya yi laifi ko kuma kira ne wanda ya shafi addini sai kalifa ya aiko ya ce a fatawa za a yi masa saboda ka zo fada ana nemansa imam malik ya ce ku je ku faɗa kalifa ba zan zo ba ilimi binsa ake ba shi yake bi ba al'ilmu yi ula wa layi ula alaihi daga nan kalifa ya taho zauren imamu malik ya zauna yake jiran imamu malik ya fito daga gida imam malik ya fito sai ga khalifa akan kujera a zaune ya ce ka sauka ƙasa domin martabar ilimi daraja ta ake yi ‘yan uwa iyaye malamai da ɗaliban ilimi haka ake wa ilimi karka bari wani ya rena ma ilimin addininka akan ɗan wani abu da duniya babin da zai ma ka riƙe martabar ilimi kaifa Allah ya san da zaman ka iya ma yabo iya yabanka iya jinjina ma mala'iku suna ma addu'a kifaye a ruwa suna ma isi fari ta yaya za ka bari wani mai mulki ko wani mai dukiya nusa wulaƙanta ka ka kwaɗayyatar da kanka ka kyarar da mutuncinka da mutuncin abin da kake ɗauke da shi wani zagin da ake wa malamai wala suke jawo kansu kwaɗai ya yi yawa zilama ta yi yawa rashin haƙuri ya yi yawa haka kawai malamin addini zai ɗau ƙafa ya tafi ofishin wani ya ce wai na zo gaishe ka ana me me ka je yi ya tafi shagon wani ya ce na zo gaishe ka me za ka yi masa in fatawa yake nema ya zo masallacin ka ya zo gidanka wannan shine darajar ilimi kuma wannan ba girman kai bane ba girman kai bane rike darajar abin da Allah ya kimanta ne martabar abin da Allah ta'ala ya martaba ne ga fa irin matsayin malamai addini imamu malik ba sahabi bane ba tabi'i bane tabi'u tabi'in ne amma ya ce mai mulki ga kadara shugaban kasa ka ce sai ya zo fadar ka ya zo zauren ka sannan in fatawa yake ka masa fatawa amma in neman ka yake wajen wani sha'ani na mulki zaka iya masa kira shugaban ka ne an fahimci wannan masu ne yan uwa masu albarka ilimi haka ake masa imamu shafi'i Allah ta'ala ya masa rahama ya ce wallahi idan ina gaban imamu malik idan ina buɗe takardar littafi na a hankali nake buɗawa a hankali domin kar imamu malik ji ƙaran ina buɗe takardu kar ya ji ƙaran buɗe littafi na a hankali nake yi domin girmamawa da martaba ilimi an rabe bin sulaiman yake cewa ɗalibin imamu shafi'i ne ya ce wallahi ban taɓa ganganta na sha ruwa ko na ci abinci a gaban imamu shafi ba domin iya min kima iya min kwarjini da sha ruwa gaban malamina ban isa ba in zan sha ruwa sai na kuya ba na sha a gaban malamina haka imam suleiman bin rabi'a yake faɗa game da malamin sa imamu shafi imamu muslim watan ya je wajen malamin sa imamu bukari yake sha da'ani aqbalu rijlaik malam bani da Allah na san ba ci kafafuwanka ya ustadul ustadai ya malamin malamai wa sayyidul muhaddisin shugaban masu hadisai na zamaninsa wa tabibul hadith fi ilalihi likitan hadisai wajen gano illolinsa kaman izini ne sun baci kafar kai imamul bukhari imamu muslim yake faɗa imamul bukhari wannan daga cikin girmama ilimi ya yan uwa ta'zimul ilmi ta'zimul ulama ali dan abi talib yake cewa ni bawa ne na mai da kaina bawa a wanda ya koyi da ni ilimin addini harfi guda daya in ya so ya sai da ni in ya so kuma ya yanta ni har yake cewa ni ina ganin a ganina haƙƙin malami ya fi kowane haƙƙi girma wa auje ba ho hibzin ala kulli musulmi wajibin kowane musulmi ne kiyaye haƙƙin malamin shi laƙad haƙƙa an yi huda ilahi karama malamin ka ya cancanta ka masa wata karama kamar ta bashi litalimi harfin wahid alfu dirham akan ka bashi kyautar dirhami dubu don ya koyar da kai harfi ɗaya na addini malami da likita su biyun nan ba za ka amfane su ba idhuma lami kurima ko izahuma lami kurima idan har baka karrama su idan har baka mutunta su idan har baka martaba su ba za ka taba amfanuwa da su ba yace fasbir lida'ika ka je ka hakura da cutarka in jafauta dabibata har in kai wa likita wauta kana neman likita ya baka magani zaka bai wauta idan ka mai wauta ka tafi da ciwonka wa kana abi jahalika in jafauta muallima ka je ka yi hakuri da jahilcin kan kai wa malami yauta alhafiz ibn asakir yake cewa ilam ya aki ka sani ya dan uwana rahimahullah wa iyaka annal humul ulama masamuwa imam alhafiz ibn asakir yake cewa dan uwana ka sani naman malamai guba gare shi duk wanda bashi da karan bara sai malaman addini wallahi ba zai kare da duniya lafiya ba ku bi tarihin masu yi wa malamai kutun gwila a bayan ƙasa mai in dai malamin na Allah ne addini ne a gabansa sunna ce a gabansa ka sa shi a gaba sai dai a gabayan ka ba a gabayan shi ba duk tun da kan tabi'i an samu wannan akwai wani wanda je zai ci mutuncin wani tabi'i malamin addini akan a wulakanta shi yace kai kafin ka wulakanta ne sai Allah ta'ala ya wulakanta ka yace kaga cikin jejin nan wallahi anan za a binne gawarka kuma wallahi anan aka zo aka kai shi aka binne shi domin irin haske da kishin da Allah ke na malaman addini duk mai cin naman malamai to guba yake shi a bakinsa in ji bin asakir kuma cin mutuncin malamai da keta musu alfarma to abu ne wanda Allah baya bari duk wanda ya saki bakinsa zuwa ga malamai da batanci da zagi da cin mutunci to wallahi ji bin asakir yake cewa sai an nuna masa kafin ya mutu an nuna masa bala'in da zai same shi kuma sai ya mutu da mutuwa zuciya Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani la takunu kal ladina azaw Musa kar ku zama to kwatankwacin mutanen da suka cutar da Annabi Musa alaihi salam fa barra'ahu Allah mimma qalu Allah ta'ala ya barantar da Annabi Musa akan abin da suke faɗa gare shi wa kana indallahi wajiha shi Annabi Musa iya da matsayi a gun Allah iya da matsayi mai girma malamai suke cewa an ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani kar ku zamto kwatankwacin wanda suka cutar da annabi musa alaihi salam kaga ashe masu imani ana hana su kwaikwayi masu cutar da jagoranci suna addini duk mai cutar da jagoransa addini ba shi da imani a siyakin wannan aya kar ku kwatantu da masu cutar da annabi su annabi musa alaihi salam annabi musa ku duba tarihin ayar ko saboda nuzul nata cutar da shi ake da faɗa masa maganganu da ƙazafi da shari domin adawa domin hassada domin bala'i sai Allah ce to ku da kuke zaune a gun annabi Musa ku masu imani kar ku kwaikwai irin waɗancan mutana ashe duk mai zagin malamai da ci musu mutunci da rena su da wulakanta su ashe ya kwaikwai yahudawa da nasara wanda suke adawa da annabawan Allah da ƙarshe ƴan uwa akwai wani abu da ya faru a ɗaya daga cikin ungoyin wannan gari unguwar riyal idan ba manta bayan da labarin ya same ni akwai wani malamin islamiyya wanda yake koyawa ya'ya da iyalan mutanen unguwar karatun addini ya dan hori wani dalibi dalibi ne daga cikin dalibai mahaifin yaron yace bai da ba sai da dauko masa lauya sai an yi shari'a da shi dan an hori ɗansa a makarantar islamiyya a wannan garin ya zo na akwai mutunci a wannan yanzu in ka kaddara malamin boko ne za masa wannan malam da yake ko da science ko ko ko english ko mathematics za masa wannan rashin mutuncin dan ba mu san darajar ilimin addini ba dan ba ma karanta shi dan ko mun ga abin a banza a arha dan malamin sun kaskantar da kansu kawai suna yi tawazi'u dan Allah akwai wani malami Safiyanu Sauri yake cewa wallahi duk wanda yace ba zai koyar da addini ba sai an biya shi iya da dalili hadisi ɗaya naira dubu kaza yace wallahi iya da kuma halaleci iya cikin manyan malaman da duniya ta da su ya ba da wannan fatawar ko malaman lokacinsu ba su mai inkari ba kawai don an samu abin majanan yanzu malami ɗalibi ya yi laifi a makarantar boko irin makarantu masu shura a boko dole sai ka je ka kama kafa ka yi talobayin a kan ayar da a yafi a ɗanka wani abu idan sun rubuta takarda sun kore shi duk makarantu tsarin su a garin ba za su ɗauke shi ba sai dai ka fidda shi wani garin a ɗauke shi haka suke yi amma an koya wa ɗanka alif ba'un ta'un an koya mai addu'ar shiga ban ɗaki an koya mai addu'ar to shi ɗan za ka ji daɗin san ba ilimin addini duk martabar da muke wa mahaifanmu da girma masu ba a gun malaman addini mai koya ba in ba malaman addini wani ɗan ba shi ya shaƙe ubansa ba wani ba shi ya kai shi ba wannan aikin da ake al'umma ba sa yabawa ba sa addu'a sai jafa'i sai zagi sai cin mutunci a ce malamin ƙur'ani shi za a ɗaukowa lauya wai don ya da yaro a makaranta kuma al'ummar unguwa ba su yi komai ba ba martaba ba mutuntawa ya muke ɗaukan masu yi wa adini mai zama a wannan garin ya limaman muka ɗauke su ya ladanan muka ɗauke su wanda bai kai ya kawo ba ya ma karatun fatiya kirga ma farillan alwala da na sallah wallahi zai ciwa limamin unguwa su mutunci ba mu da uzuri wa malamanmu wannan ba albarka ba ce su malaman suna kunya su gaya muku amma mu ba malamai bane dole mu faɗa muku kusan darajarsu da kimarsu albarka ce duk wanda ya rena malamin sa to wallahi addini ma bai da mutunci a gunsa saboda ka mu gane martaba malamai da kimanta su ibada ce ci musu mutunci da ci musu zarafi halaka ce bala'i ne Allah ta'ala ya mana albarka ya shirye da mu kyakkyawar hanya duniya da lahira ya samu yi lafiya mu gama lafiya ya ba mu iko martaba addinin mu da malaman mu da mahaifan mu da dukkan al'ummar musulmi gaba da mu yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya fara wannan aiki da kansa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in اللهم إذا الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين الله كيما نجاغورا كبا ملافيا كبا مزمن لافيا الله تعالى كاري mana mutuncin mu da iyalan mu da gidajen mu da wajajen ibada mu da wajajen neman abincin mu Allah ta'ala ka kiyaye mu a hanyoyin mu ka ba mu tsaro da kariya ya Allah duk abin da ya fitintine mu Allah ka mana maganin sa dukkan alkhairi kuma Allah ta'ala ka hada mu da shi Allah ta'ala ka ba mu ikon gama da wannan rayuwa lafiya Allah ta'ala ka samu ta da imani ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ta'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun qumu ila salatikum yarhamuni wa yarhamukum rahma